أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا خلقا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى وإذ قال موسى واذكر كتنا lokacin da annabi Musa ya ce likaunihi ga mutanensa wa qad qutila lahum qatilun hakika an kashe wani kasashe a cikin su suka kasa gane wane ne ya kashe shi ba san waye ya kisan ba su mutanen annabi Musa sai suka roki annabi Musa cewa annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah ya bayyana musu wanda ya kisan kan fada sai ku annabi Musa ya roƙi Ubangiji yace da su inna Allah abinda aka bani amsa shine cewa Allah ya murkumu yana umartar ku an tasbahu wa tsara ku yanka saniya fitar ribul katila bi bariha ku dauki sashi daga cikinta ku bige shi wanda aka kashe din ku dau wani abu daga cikin saniya da fayanka ku doki shi wanda aka kashe haya haya in kun yi haka sai rayu sayuhu birakum ya ba ku labari an katilihi daga wanda ya kashe shi ya ba ku labari an katilihi wato akwai an a nan ko da ya ce nusohin ba su kawo ba amma in ba a kawo an din ba magana ba za ta yi ba zai ba ku labari daga wanda ya kashe shi kalu sai mutanen annabi musa suka ce a tattahi zuna huzu'a yanzu Musa za ka mai da mu abin yin izgili da shi mahazu'an bina ka ringa yin izgili da mu har ji guda da misali zalika inda za ka ba mu amsa da irin wannan amsa da ka ba mu ya za a ce saniyar da aka yanka aka ɗauki guntu daga jikinta wai wannan ne in an sa akan matacce zai rayu haba ai wasa kake mana Ta'ala sai annabi Musa ya ce da su a'udhu billahi ana kuna min jahilin ina neman Allah ya kiyaye ni ya barshe ni daga zamo daga masu izgili li amrillahi masu izgili ga umarnin Allah da suka san cewa annahu azumin cewa niyya ce aka yanke cewa lalle su a haka din ne za su yi in dai so suke san wanda ya kisan kai sai sun yi haka kalo
قالوا ادخل يا ربنا لتبدل لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا طالب ولا عوان بين ذلك فافعل ما تؤمر
kalu sai mutanen annabi Musa suka ce da shi udu lana rabbaka ta roƙa mana ubangiji yubayyin lana mahi ya bayyana mana wata irin saniya ake so mu yanka ai ma fin nuha ya ɗaya shekara nawa saniyar da ake so mu yanka ai shekara nawa a tsarin larabci yanzu dan an ce bakaratu ba wai lallai ana nufin saniya ba sa namiji ma sunansa bakaratu saniya mace ma sunanta bakaratu shi yasa wannan tar lil wahudati ta ta kan zo ta tani su dan bayyana daya in an ce bakaratu guda daya sawa'u sa namiji ko saniya mace in ana so a kai ayyade cewa lalle mace to sai an kawo sufa bakaratun unsa in kuma ana so a kai da cewa namiji sai a ce makaratun zakaru ko kuma a kawo sauro in an ce sauro to shine wannan ya koma ga namiji to shi in jam'in ne to shine sai a dauke ta a ce bakaru shanu da yawa bakaratu ko sa guda daya me shekarun san da ake bukata mu yanka akwai wani tsoho a cikin su na kirki an yi wani datti da na kirki a cikin banu isra'ila lahu ajalatun da yake yana da ɗan marake da ya je da ita ila giratin zuwa wani turkuki turkuki inda yake cike da bishiyoyi wa kala yace ya ubangiji inni astawdi uka ha ina neman ka ajiye min wannan dan marake nawa ga ɗana har sai ya girma hatta ya kabura har sai ya girma sai mutumin nan dattijan nan na kirki ya mutu ɗansa ya tashi ɗan nan nasa wanda sannan ya mutu yake karami ɗan yake karami sai ya tashi li ummihi mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa aka ya tashi yana mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa baya saba wa umarninta duk abin da ta ce yayi aka yake ta ba shi labari da cewa akwai ɗan maraki da ubansa ya ajiye masa a cikin sulguɗi sai ya fata sai ya je ya zo da ya taho da ɗan marakin ta umarce shi da cewa ya je ya siyar amma fa sai an siya dinari uku sai yaron nan ya gamu saurayin nan ya gamu da wani mala'ika wanda yake ya bayyana a sura ta mutum a tufafi irin na mutum sai yake bayan sun yi kaiwa da komowa a kai yace ka koma da saniyar nan taka za ku ba ba za a sai da ita ba sai ko da cikin wato fatarta na zinari kirginta sai an cika shi da zinari shi ne biyanta sha'annat banu isra'ila yayin da banu isra'ila suka wahala domin da aka ce yanka saniya tun wadda suka yanka za ta wadatar amma haka kawai suka tsaya cewa wata iri kai wata iri ta shekara nawa bai kamata za mai aiki ko ba mai aiki ba أعاذ الله تعالى سيبني تبارك وتعالى يهديكم لهم بكرة اليتيم yana son samun saniya da ta dace da san wannan maraya bayan ta ta haihu da tilka sifat ita kadai ce take da wannan sifa to kala sai annabi Musa ce innahu ayyallaha Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu yana cewa innaha saniya da ake bukata ku yanka fasaratu saniya ce la faru ba wadda take ta tsufa ba muslimatu wadda take ta shekaru wala bikiru ita kuma ba yarinya ba sagiratu karama nan talib da bata riga ta haihu ba da bata riga ta haihu ba awamin bainar zalika madaidaiciya na tsakur wadda take madaidaiciya tsakanin tsufa da yarinta ta wuce a ce yarinya kuma bata kai a ce tsohuwa ba almaskuri tsakanin abin nan da aka ambata min alfalil wal bikiri daga wadda take tsohuwa da kuma wadda take yarinya ibanu ma tumaru ku aikata abin da ake umarta ku da shi min zarhiha daga yanka saniyan nan sai mutanen annabi Musa suka sake cewa da shi ud'u lana rabbaka mu abinda muke so ka sake da roƙa mana ubangiji ko mazubayyin lana domin ya mana cikakken bayani ma launuka ya kamata take ita saniyan nan da ake so mu yanka ya ya kamata take ne wata irin kama ce fala sai yake annabi Musa yake da su innahu hakika ubangiji ya ku yana cewa da ku innaha bakaratun safra saniya da ake bukata ku yanka saniya ce wadda take mai fasufafin launi fasulun launuha kamar ta ta kai inda ta kai wajen fasufasun a shadidu sufurati mai tsananin fasufasun yuqalu asfaru fajo akan ce asfaru fajo in ka ba yuqalu asfaru halikum kamar yadda ake cewa asfaru halikum irin wannan wato yakan zo ne dan takidi irin sa ne ake cewa taki ko tabahu kamar a biyar sai a ce nasiu a biyar sai a ce nasiu faritas haka nan aka ce ra'ilun ba'ilun ba'ilun sai zama ba da za a amfani da shi sai ya zo tare da ra'ilun din nan to tasirun naziri duk wanda ya ganta za ta kayatar da shi duk wanda ya dubi saniyan nan sai ta kayar da shi tana faranta rai masu duba ila ya haɗi zuwa gare ta da husni ha don irin kyan da Allah ya bata qalu Kalu sai mutanen annabi Musa suka ce da shi, Udu lana rabbaka, ya Musa, ka roƙa mana Ubangiji yi bayyin lana mahi, ka bayyana mana mai wata iri ce a sa'imatu wadda ake kyale ta ne ba sai ta yi aiki ba, am amilatu ko ko wadda ake aiki da ita ce sayar da ake noma da shi ne. إن البقرة حقيقة شانو جنسه جنس شانو تشابه علينا suna rikitar da mu suna da iri daban-daban rika salati don yawansu wa inna insha Allah la mutadun hakika mu in dai Allah ya so za mu shirya za mu gano ilaiha wadda ake nufi wa bil hadisi ya zo a hadisi law lam yastasnu da kawo insha Allah din nan ba lama bayyinat lahum da ba a bayyana sani ba gare su ila ha'ir ila ahilil abadi har karshen rayuwa har karshen rayuwa da sai dai su zan da ana ba su amsa su kasa gane wace ce kala kala annabi musa ce da su inda hu hakika ubangiji ya kulu yana cewa da ku inna ha wanda ake bukata ku yanka bakar sosa ne la zalulu wanda yake ba abun horewa da aiki ba garu muzallalatin bil amali ba san da yake aiki bane tusiru lara da za a ce tana motsa kasa ba san da yake noma bane tusiru lara daga dukkan lebu hanan yara ne dukkan lebu halamin ne da farko sannan bara a irin wannan nusar tamu dukkan lebu da take juya ta lizira a dan noma to wala taskil harsa ba kuma wadda take ban ruwa ne ga noma ba ba wadda ake yin ban ruwa ne da ita dan noma ba al'arar muhayyata lizzari ba ta ban ruwa ga kasar da yake aka tara aka yi tanadinta don noma ƙalo da a sannan ya musallama ce taguwan an saniyar nan ko sannan abin kubutarwa ce minal uyubi daga aibobi wa asaril amali da gurabun aiki la ce tafiya ba wani launi a cikin ta in ba nata ba la launa fiha yuhalifu launa jildiha ba wata ba wani launi a cikin ta da yake ya saba da launin fatar ta فهي الصفراء حتى في قرونها وأزلاجها وأن فلسفة الناس يا دا حتى كوانتا دا كوفتنتا حتى كوانتا دا كوفتنتا دزا فلسفة قالوا sai mutanen annabi Musa suka ce ba da ta kokihin wasfaha bayan sun tabbatar da sifarta ala na jita bil haqq ya Musa yanzu ne fa ka zo da cikakken bayani ai sai yanzu ka zo mana da cikakken bayani da hakika ta wasu albakarati da hakika sufar wannan saniyar ai da takardar bayani ta yanzu ne kai magana cikakkiya kai bayani cikakke kada na buha suka nemi saniyar da yake ta dace da wannan sufar ko san da yake ya dace da wannan sufar wajen zuwa ta sami tun da fatal ba zai bi ummi wajen samrayin nan da aka faɗa a baya da cikakken biyayya ga mahaifiyarsa wannan wato yana daga cikin fa'idojin yin biyayya ga mahaifa idan ya zamo an yi biyayya ga mahaifa to sai ya zamo Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar bawa ko kasuwanci yake sai Allah ya daga darajar abin da yake siyarwa sakamakon wannan biyayyar da ya ga mahaifa tattarauha suka siye da bimar imiskiha yare ne suka kirkinta fata ta zaɓa na zinari lima ta kaddama don abin da ya gabata a baya fa zaba huha a sannan ne suka yanka wa mata da ya fa'alu da kyar suka siya saboda tsadarta ya fa'alu na zalika da kyar suka aikata haka ya ga layi samani ha saboda ta yi tsada kwarai kudinta sun kai inda suka kai ya zo a hadisi da ake tun farko da aka ce su yanka saniya sun yanka kowace irin saniya ce da ta isar da su sai dai bani isra'ila sun sananta shi ne ubangiji ya sananta gare su shi yasa ake cewa an samu umarni kawai a zo da shi gwargwadon iko ma amarkukun bihi fatu minhu mastada'atu فإنما أهلك الذين كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يا ابن نسي كزو دشي تو كزو دشي إياكا إيكونكو كوكوشي ذا كزا تباكو يا ذا كذا ya za a yi kaza iyaka abinda za a fahimta kawai daga magana ta sharewa ya aiki da ita iyaka nan shi kenan sai a samu kukuta to a sun tsananta ne Allah ya tsananta gare su to وإذ mutum nafsan kenan yadda ku kashe rai wanda aka kashe din ismuhu amiru sunansa amiru sunan dan da aka kashe a mutumin da aka kashe amiru fajjaratu kuka ringa kusuwa ta san su kuka ringa suma su da fata kuka ringa jejeniya fiha a game da ran nan wayannan sai ai ga wanda suka kashe su kashe wannan sai a ga wanda suka kashe aka rasa waye ya kisan ka wato jara'atun din nan asali ta dara'atun da jara'atun shi yasa jara'atun din nan awan sa ba wai ifa'altun bane tafa'altun ne tafa'ala ne sai aka yi idgamin tar a cikin dal din to shi yasa sai aka aro a hamzatul kuwa wasali ya zama fadara'atun kullu wahidin kowane ɗaya a cikin ku ya tsawo annabci yana ije kisan daga kansa cewa ba shi ya kisan ba ba shi ya kisan ba wani hiru ala sahibi yana kai ga ya kisan ga abokin sai dai wani ne sai dai wani ne ya kisan wal jam'u da aka kawo jam'u sai da taltum a cikin da taltum da wujudin katli fi dan an samu kisan a cikin su yasa in an samu aiki mummuna a cikin jama'a sai a iya cewa ai su suka yi ko da yake wanda ya yi a cikin su mutum ɗaya ne shi yasa ne yake nuna kenan a ce lalle a rayuwa ana so a biye daidai sai an hana mai banna banna ga ce to ai ma ban hana shi ba ba dai shi ya bannarsa ba ba shi ya bannarsa ba inda a cikin ku yake to ai ku za a ce kun yi ko za a ce kun yi shi yasa kuma ta yi ko azaba ce ma za ta saukan masa da hada hakko wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to wallahu muhrijum ma kuntum taktumuna Allah ne bayyana musir ne bayyana abinda kuke boyewa ne min amriha daga lamarin kisan kan nan ba wa hadha awwalul qissati wannan waje shine farkon kissa nan din nan shine farkon kissa ko sira amma kuma ya zama sai daga karshe aka kawo shi annal gharar al-ahamma dan mafi muhimmancin manufa a kawo kissar shine maganar yanka saniyar da aka yi don a bayyana waye ya kisan kan don a bayyana wanda ya kisan kan shi yasa sai da aka fara kawo wannan maganar ba ana kawo kistocin ƙur'ani ne don kawai mutane su san tarihi ko abin da ya faru ba in ya zama iyaka manufa da karanta tarihi a san hakan a san me ya faru ai ba amfana da karanta tarihin ba ai ma'anar karanta tarihi sai ne koya wa mutum darussa masu yawa sai yasa inda yake ko darasin mai yawa ya fi sai zama shi ne mafi muhimmanci ko da ba shi ne farko ba sai ya zama a tsarin qur'ani ya zama so da yawa a fara kawo wannan wajen saboda cewa babban manufa ne a koya mutane ta su koya to sai na aka ambaci kisan kan don isa matuka a cikin yi musu urus wa hawa akiraru wannan shi wa yadda ta tunnarsa ikirari ne tsakanin madufi da madufa alai madufa alai din ne fa zuba wa ma ka dufa alun madufin kuma shine fa kullun ribo to sai aka kawo jula mutarira a tsakanin su wa hawa madufin shine wato nan ita madufa alaihin da hakkin sai ce bainal madufi alaihi wal madufi ya zama madufi alaihin ne ya fara zuwa sannan ma'adofin ya zo saboda ma'uwa din ya koma kan shi ma'adofin ne inda ma'adofin ne za a faɗa a gaba ma'adofin alaihi shi ne wanda ya gabata a baya fakulina fakulina sai muka ce da ku iribuhu ayil katila ku bigi shi wanda aka kashe din bi ba'riha da wani bangare na jikin saniyan nan da kuka yanka ayyi ba'ari kowane bangare kuwa kowane bangare ko ayya ba'arin kana kowane bangare ne kuwa sai riba bihi aka bige shi da wannan bangaren na saniyar fahayya sai ya rayu yace wa kulanu da wani da wani suka kashe ni ibnai amini ya faɗa haka ga 'ya'yan amminsa guda biyu wato kafin su ɗaya da shi da wanda suka kashe shin kakan su ɗaya sai Allah ya sa mai dukiya ne so kuma suna Allah Allah ya mutu su gaje shi da bai mutum ba shine har suka kai ga kashe shi domin su yi gada sun mata sannan ya mutu sauri malmi rasa wannan yasa aka ana su gadon ba ba su gado ba allazi li ajlihi qatalahu wanda yake sun kashe shi ne daman dan su gada wa qutila kuma aka kashe su to qala ta'ala wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yake mukhatiban man harara ya alqatili yana muhazantarwa ga wanda yake a gaba yake nan sanda aka raya wannan wanda aka kashe au nuzulan ayati ko yana nan aka saukar da aya wanda a gabansa aka saukar da aya aka ake magana da su aka ce ka zalika yushin lahu mauta kun ga irin yadda Allah ya raya wannan mataccen da aka kashe din nan ya take yi magana to haka ne ma a nan gaba Allah zai raya baki ɗayan matattu duk wani wanda yake ya mutu Allah zai raya shi wanda za a yi wa hisabi a yi masa hisabi wanda ba za a yi masa hisabi ba kuwa wanda gaba ɗaya ma damun ba mukallafi ba ne sai a ce kunu turabu ku koma turbaya sannan ne za su koma turbaya yau ne kuma aya haka kuma ubangiji yake nuna muku ayoyinsa da la'ila ku barke hujjoji bisa zama wata mai iko la'allakun ta ake domin ko dai ko kwa fahimta ko dai ko kwa fahimta fa ta'lamuna ku gane annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin ai wanda yake yana da iko bisa raya rai daya qadirun ala ihya'i nafsin kasiratin mai iko ne bisa raya rawuka masu yawa da tuni nuna in ya so ku imani domin jinsin dayan dai shi ne jinsin masu yawa in matuƙa za a iya nuna an raya dayan to ashe ko za a iya raya duk yawan za a iya raya duk yawan su ba za a ce ai abu ne wanda yake mutahili ba tunda gashi an an raya din an gani in ya so wato ku imani malamai masana Allah ke cewa kuma ita wannan ayar ta kunshi nuni zuwa cewa shi bawa ba fa zai samu rayuwa ba ta hakika sai ya kashe zuciyarsa sai ya ɗau ɓangaren jikinsa ya biki ɓangaren tukuna ma'ana ya tsaya tsayin daka ma'ana ɗaukar ɓangaren ya biki ɓangaren shine ya tsaya tsayin daka wajen bautar Allah ta baraka wa ta'ala a kafarsa ta gaji amma da haka yake sai ya yi tsayuwa gaban Allah ta baraka wa ta'ala bayansa ya gaji yana son a kwanta ya kwanta ya miƙe ta hababar za a kaga ya doki ya bike shi kenan wanda duk yace ga yanda yake so ka yi ba kai masa ba ai kamar ka bike shi ne ai kamar duka ne wannan to sai mutum ya yi haka sannan ne yake samun rayuwa wadda take ta hakika inda wani masanin Allah yake faɗa wani shi tumuta hayau anitu nufusakum wala taqtulun nafsan lati harrama Allah matakar dai kuna son a ce kun samu rayuwa ta hakika to sai kun kashe zukatan ku idan zuciyar ne ku za ku yi maganin ta ba to fa ba za ku taɓa samun rayuwa ta hakika ba dole ne a tsaya a kashe ita zuciyar a gabayanta to sun ba kasar kulubukum sannan kuma duk da wannan bayani da aka yi muku da wannan mu'jiza da aka nuna muku a gaban abin da yake harikul adati aka nuna muku aka nuna muku ikon Allah ne rara kuka sani amma duk da haka sai zukatan ku ta dawo ta kekashe ayyuhal yahudu ya ku yahudawa an samu lil haqqi daga karbar gaskiya in ba da zalika bayan duk wannan abin da aka nuna muku almazkur bayan abin da aka ambata min in yar kafili daga raya wanda aka kashe dinnan da kuma abin da yake gaban su min al-ayati na daga ayoyi istibadun li zalika wannan labarin wato an kawo shi ne ba wai dan a ba da labari da abin da ya faru ba a an kawo shi ne dan a caccaki yahudawa cewa abin da suka zo da shi kan abu ne wanda za a ga nisan su a hankali hankali sai ga haka din abu ne mai wuya a ce ya afko shi yasa dan a nuna nisan haka ne ma ma ka linal kuduri tare ko da samun abin da zai hukunta a ce zukata sun yi taushi shi ne nuna wannan ayoyin ta haya zukatan na fuska koma kan hijarati kamar duwan wasu filkaswati a wajen ke kasa awa shaddu kasuwa ko kuma a ce ai haddon maduwatsu sun fi tsananin ke kasa min ha daga duwatsu wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar kai ai lalle a cikin duwatsu akan sami wanda za a ga koramu na bubbugowa daga gare shi me ya kawo duwatsu suke bubbugar da koramu suke bubbugar da ruwa in hakkatin lahi don tsoron Allah ina girmamawa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa duwatsun nan ko da ake ganin su su ba masu rai bane amma tsoron su ga Allah ya fi fiye da na da yawa daga cikin yan adam yadda duwatsun nan suke tsoron Allah suke ganin kwarjinin Allah ya fi daga yadda da yawa daga cikin banu adam suke gani shine can da wanzan na hazin qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min hajjatillah wa inna minha akan samu a cikin ruwan wasu da ma shakabu wanda ke tsagewa yake fashewa ta yanzu da hulma sai a ga ruwa ya fito daga gare shi uyuna idanuwa yan rafuffuka dunal anhari wanda ba su kai matsayin a kira su koramu ba shi ma me yasa duwatsun nan suke tsagewa suke fashewa har idanun wannan rafukan nan su fito daga gare su min hashatin layi shi ma dan tsananin tsoron Allah dan tsananin tsoron Allah wannan min ha akan samu a cikin wasu da ma hadin wanda yake fadowa daga saman yiwu kasa yanzu min uluwin ila asara yake sakkowa daga saman yiwu kasa min hashatillah saboda tsananin tsoron Allah da yake ma'anar in jadi al'amri ina nufin jawuwa ga lamarin Allah wasu rubutu alhali ko zukatan kula ta ta'assaru ba ta ta'assure wala ta nilo ba ta taushe wala ta shau ba ta kaskan da kai ba ta nuna tsoro ga Allah wallahi ga filin amma ta mun kan ku dauka Allah zai taba kyale irin abin nan da kuke aikatawa nake kasa zuciya Allah bai mai raukana bane daga abin da kuke aikatawa ayyuhal yahudu ya ku yahudawa abadan ma'una
Thank you. يسمعون كلام الله ثم يحسبونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
أخبرنا sai aka dawo ana magana da mummunai mummunai kun ji fatsarin yahudawa kun ji irin taurin kansu kun ji irin taurin kansu da yadda suke kin karɓar gaskiya za a nuna musu abu a fili kamar sun yadda amma a ƙarshe su koma dai ga al'adarsu yanzu ko mummunai za ku sa rai ayyuhal mu'minu ku mu'mina an yu'minu cewa yahuda wannan za su imani da ku dan kun kira su zuwa ga imani yayin da dawo cikin dan kun kira su aw sabbi hukum ko ko kuna zaton za su gaskata ku wa kad kana fariqun minhum alhali akan samu jama'a a cikin yahuda wannan sahabaru malamansu aw min aslabin ko ko daga magabatansu يسمعون كلام الله دسكي جن مجانا تألا في التوراة أكشن التوراة كما سنسم مجانا تألا ثم يهاربونه أما تداو سمسن ياشي يغيرونه سجل كتاشي في لفظه كودي سجل كتنفذ جباتا كما يدسك جل كتصفى أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن التوراة تازو مسلشي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ko ayar cewa musani musani in yayi zina a jefe shi ko ko su dinga fassara shi da abin da suke sha'awa na farkon ba su samu magada da yawa a kansa ba saboda Allah ya kiyaye Qur'ani ba wanda ya isa ya taba shi sai dai akan taba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda su ma bangare ne na wahayi to amma bangare na biyu shine su fassara da abin da suke so to wannan mun samu gada da yawa eh masu fassara qur'ani da abin da zuciyarsu take so ko fassara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zakatun su take so shi yasa wanda duk ya tafi akan haka ne to da mun ga magabatansa yahudawa ne magabatansa akan haka in ba da magalu ban ku sun fahimta sai mu sun fahimci ga abin da ake nufi amma da gangan su juya shi su mai da shi wata ma'ana daban wani ya alamun alhali sun san annan mutarun cewa su masu kirkira karya ne su dangana ga Allah ba haka Allah yake nufi ba wal hamzatu alhamda ta afatar ma'una lil inkari dan istifhami ne inkari shi san istifhamin anan ba ba hakika sa bane majazan ai latar ma'un kan ku ce za ku tsara duk irin bayanin da kuka yi wa Yahudawa kan ku taɓa tsarin za su yadda da ku ba kuma za su yadda da abin da duk za ku nuna musu ba shi yasa kuma kenan ayin ana so a samu ta kyautatuwar tarbiyya musamman ta matasa a yanzu da yake yahudawa ba wanda suke kokarin su ga sun kama irin matasan da mata yara matasa da mata su suka sa a gaba su yahudanin suka sa a gaba shi yasa ya za a kare matasa daga su karɓi tarbiyyar nan ta yahuda don kuma sun karɓa to duk abin da za ku yi musu ba za su dawo su imanin ba yanda yahudawan nan aka faɗa cewa duk abin da za ku musu ba za su dawo su yi imani ba ba za su yarda da ku ba to ma duk wanda ya karbi ko ya renu akan tarbiyyarsu duk abin da za a yi musu ba zai dawo ya gyaruwa sai dai a kai a kai amma yana nan inda yake yana nan inda yake shi yasa babban abin da yake gaban babban kalubalen da yake gaban musulmi shine ya za a kare samarin daga mummunan tsarin da yahudawa su kokarin dora su a kai wahum ya'lamun alhali sun san haka faram sabiqatun bil kubri suna da magabata a kafirci to wai zalikul ladina wa'iza da kullazina amanu idan munafikan yahudawa suka gamu da wanda suke mummunai qalu a sannan ba abin da za a ji ya fito daga bakin yahuda wannan wanda suke munafikai sai ko su ringa cewa amanna wa ai su ma sun yi imani da anna muhammadan nabiyyu cewa anna muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa huwa basharun bi kitabina wai shine ma aka faɗa aka albishir da shi a littafin su wa za ala ba'ruhum ila ba'd amma da sashen da zarar sashen yahuda wannan sun kaɗaita da sashe wakalu wanda ke jagororin yahudawan sun ce da wayannan munafukan na yahudawa ai ru'a sa'u ai manyan su allazina lam yunafiqu wanda ba su munafincin ba ke liman nafaka wanda yake munafincin ashabu sunu yanzu daidai ne ku ringa faɗa musu almu'minina ku ringa faɗa mummunan bai ma fata Allahu alaikum da abinda Allah ya muku buɗi da shi ai arrafakum abinda Allah ya sanar da ku shi min na aji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawajjukum bihi ya zama su ringa kafa hujja akan ku da shi inda rabbikum a wajen ubangiji filahirati a lahira sai tarki tibai a cikin cewa me ya hana ku bi shi me yasa kuka bar biyayya gare shi ma ya ku sai da ya tare ku da kun tabbatar cewa yana kan gaskiya afala takiluna yanzu ba kwa gane annahum yuhadukum cewa su za su kafa hujja a kan ku ba idza haddathumuhum idan kun faɗa musu magana irin wannan wadda kuke faɗa cewa ya abinda da kuke faɗa ka kuma ya zamo sun samu hujja a kan ku qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yake awala ya alamuna yanzu ashe su ba su sani ba ne annan la cewa ubangiji ya alin masu runa sanai yake ya san duk abin da suke koyewa in ma fata Allahu alaihi daga abin da Allah ya buɗe da shi gare su abin da Allah ya sanar da shi su wata halifin kalim da kuma irin yadda suke sauya kalmomin Allah wa isra'il kufri suke boye kafirci wa ma kuma Allah ya san abin da suke bayyanawa yuzhiruna abin da suke bayyanawa kal imani zahir kamar imani wanda yake a fili ai afala ya alamuna zalika fa yar'u amma hum fi ai ba san haka bane in ya so su tsawatu daga abin da suke cikin sa in ya so su tsawatu daga abin da suke cikin sa wa min mu'minuna ana samu a cikin yahuda wannan nuna da yahudi a cikin yahudawa ko wanda suke jahilai awamu amawa ne jahilu ne jahilai awamu dan mawa ne ba a cewa awamun ba a yi masa tanwini saboda sai ga turun ta halin ne ba a sarrafa awanimu ne asali awan wato fawa'ilu awan fawa'ilu ba ya sarrafa jahilu ne wanda suke jahilai lalamun alkitaba ba san attaura ba attaura ta ba san attaura ba illa amaniya sai dai suna lakin ya talakauna amaniya sukan karfi karshe karshe ne a kazi ba karshe karshe ne ru'a sa'ihu daga manyan su fa yukhbiru da biha sai ga ba da labari da ita wa in hum su su kan ba su zamo ba fi jari nubuwatin nabi game da mutum annabta annar da suke yi wa gari zalik da wani wannan in ma ya daga abin da suke yin karya da shi illa ya zanuna sai ko suna bin tsarin canki faɗin suna canka da faɗa ba bisa hujja ba zannan suna zato ne zato wala ilma lahum ba su da sani ba su da hujja akan abin da suke faɗa kawai
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون wanda kawai kai duk shiddatu azabi bananin azaba ya tabbata wasu ba su ce wailun sunan waje ne a cikin wutar jahannam wanda ita kanta wutar take neman tsari daga gare shi lillazi na tura kitaba kai to ya tabbata ga wanda za su rubuta littafi almuharrafa wanda yake abin sauyawa bitawilati za'ifati za su rubuta shi da fassarori wanda suke na ƙarya bura ba na gaskiya ba sai a yi da hannayen su rubuta da tarin abin kirkira min injin daga wajen su sun mai konuna sannan su suna cewa da bayan Allah suna cewa da mutane wa wajen min indillah wannan fa inda su rubuta daga wajen Allah ne ai annabi ka zalika bi tawrati su ringa cewa haka abin yake a cikin at-taura li ruhi sanan kalila dan su musanyo amfani dan kankani na duniya da wannan abin da suka rubuta iwara musaya dan kaɗan mina duniya daga duniya wa humul yasudu su ne yahudawa asalin masu yin haka yahudawa ne amma sai ya zama yadda manzo Allah yake faɗa ai a al'umma ma za a samu da yawa wanda za su bi tsarin Yahuda wanda tattabi'una la tattabi'una sunana man qablikum hatta law da'alu juhra rabbil la da'altumu qalu al-yahud wan nasara qala faman manzo Allah ce wallahi sai kun bi tsarin al'ummun da suka gabace ku har sai ya zama idan da a ce ɗayansu zai shiga ramin damo to kuma sai kun shiga ramin damo da gaske ce yahudu da nasara ake nufi ya rasulullah manzo Allah ce a to in ba su bawa in ba su bawa to sun samu magada a nan wanda don a cimma wata manufa sai a ja aya ta qur'ani a hada da ra'ayi dare wanda zai zama an kauda aya ta qur'ani daga manufarta abinda ta zo ta bayyana wa mutane ba don komai ba dan a ce mutum ya zama wata abu wani abu a duniya don ya zama wata tsaya ko masu mulki su yi da shi inda shi ne mai fitowa an ya bayyana wa mutane Eh, ya iya bayani sai da ana zuga mutum cewa ai ya iya bayani ya iya nusar saboda yana kautar da bayin Allah daga tsarin Allah so kuma wannan abin da suke so kenan su ne yahudawa gayyar sifatan nabi sun musanya sifar annabi bin taurat wadda take cikin at-taura wa gayyar ruha ko wa gairaha wa gairaha sun musanya wani tama wa katabuha sun rubuta ta ala ilafin ma unzila wa gairaha da wani tama kamar ayat jefe musanin in ya zina sun rubuta sabanin yanda aka saukar wawailun lahum kai can su ma ta mace biyu daga wannan abin da annahan nasu ke rubutawa wawailun lahum kai to tabbata gare su ma su daga abin da suke tarawa na duniya suna tara duniya da wannan sauya ayoyin Allah da suke amma ba san wata katuwar azaba wata mummuna azaba ce suke tarawa kansu ba wa galu وأنه كما سأل الله إلا أياما معلومة ولتحصل عند الله ولتحصل عند الله أحكام فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون wa galu yahudawa da suka ce wato da zalika abin da suka tara da wannan minar risha daga rashawa wuri ya da shugabancin su wa galu yahudawa da suka ce lamawa da kuma nabiyun nara yana nan sallallahu alaihi wasallam ya musu narko cewa ga wuta nan tana jiran su yanda masanan naru sai suka ce ku su ko da ma za su shiga wutar ai wutar ba za ta taba su ba sai bana ba za su taba su ba illa ayyamin ma'aduda sai ko yan kwanuka kididdigaggo saba'atan wai ko wuce kwana bakwai awa arba'ina ko kwana arba'in iyakar ta kenan a ce wutar ta taba kwana arba'in su yadda suke ɗauka muddata ibadati ara yimul ijla muddat da iyayensu suka ɗauka suna bautar dan marage sannan bayan nan kuma wato ba'a wutar ta gushe daga gare su kullum ce ne da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ta su inda la'ada yanzu kun rike alkawari ne a wajen Allah hasu wajifa fi yanzu tul wasali da a ittihastum din istighna da yanzu tul istibani sai kuma kul attahastum kul attahastum inda Allah kamar kira mu kuma da yake ana dauke fata ta kan alif abzatul istifhamun amerikan lamu ya zama kul attahastum a kulli alkori ne wajen Allah da zalika akan wannan wayan tasun zalika in dai alkawarin ne ku dauka wajen Allah fa nan yafirfa Allahu ada to Allah ba zai saba alkawarin sa ba wal istifhamu lin nafi istifhamun na nafayi ne ai la ba ku dau wani alkawari ba wajen Allah ba ku dau wani alkawari wajen Allah am ta guduna bari dai kam ita am din anan ta zo ne mukadi'a wa bin bidayin wa bi ma'ana bal wa qad in ta koyi ma kuyi da bihi halak inda ibnu malik yake faɗa alfiya bari dai kuna faɗa Allah hakin Allah ma la ta da abinda ba ku sani ba kuna faɗar abin da ba ku sani ba ne bala ko ka ja ba neman ka sama
فمن كفر سيئته وعملت بيده أجرهم عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bale ba haka lamarin yake ba ai tabbas wutan nan sai ta taɓa ku wutan nan sai ta taɓa ku kuma taɓa wadda za ta yi muku ba kwana bakwai ko kwana arba'in ba a'a za ta taɓa ku har abada matukar ka tsore bisa yi wa Allah ƙarya da musanya ayoyinsa a ta masakun na wuta za ta taɓa ku wa kula dole fiya za a dawo mata koma a cikinta man ka sanar sai ata ai duk wanda ya aiki mummuna sai kan ya tare da wani da Allah wa da bi ya ya to ya zama zunubansa sun kewaye da shi a da kalbi min kulli jani ta kewaye da shi ta ko'ina ya amma ta musulika wane ne za a ce zunubansa sun kewaye da shi ta ko'ina shi ne wanda ya mutu kafin musulmi duk tsananin zunubansa in ya mutu yana musulmi to ai yana da ragowar mafita imanin nan nasa sai ya fitar da shi bayan da za a yi ya zama wato shi ya halaka gaba daya ta yi yautar amma dai ko ya je sai ya fita wa wajibin ta zai bari ne ta kam kabiratan sun malkulu mustana kawai da aika masu wannan su a safin nari su ne yan wuta umbiya halidu wani ba maka sauran din nan sai sun dawoma a ciki wannan zai na amanu
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وإن كسين إيمان وعملوا الصالحات في أيدي نجري أولئك أصحاب الجنة ما سوان صفا سوني أن الجنة هم فيها خالدون سوكم أبن كتر دوما سنية أتكنت إنسان شجا وهذه الآية wannan ayar da aka faɗa cewa wanda duk yi imani yi aiki na gari dan aljanna ne ta jullu tana nuna da mu ala annal lati qawla hafil kuffari bisa cewa waccan man kasara sayyi'atan wa hadat bi yadi'atu tana magana ne akan kafirai ba kamar yadda hawarijawa da mu'tazilawa suka tafi ba akan cewa shi musulmi ko da zunubi ɗaya kabira ya aikata ya mutu bai tuba ba to ba makawa wutar zafi kuma in ya je dawwama zai ba zai taɓa samun butowa ba to ba haka abin yake ba akwai ayoyi da yawa na qur'ani da suke nuna a duk zulumin bawa wanda yake mummune ai tayo Allah ya gafarta masa kuma ko ba a gafarta masa din ba ma da ya zama ya je wuta to gida wuta fa ba wajen dawamar sa bane dan ko an faɗa ba dan shi aka yi ta ba wajen jatlil kafirina wata kunnaran da ke uri jatlil kafirina wai za hazuna وأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى القرى واليتامى والمساكين والمساكين قوم وقولوا والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون Raskar ku tuna iza hazuna nisa ga bani Isra'ila. Ko ka ambaci lokacin da muka rike alkawarin bani Isra'ila fi taura da cikin attaura ala lisanin Musa bisa cin annabi Musa alaihi salatu wassalam wa gairi da harshen wani samin anbiya min anbiya ne daga annabawan bani Isra'ila akan me aka rike alkawarin nasu la ta'buduna illa Allah akan cewa kada ku bauta wani in ba Allah ba habaru wannan labari ne bi ma'anin nahi amma an kawo shi ana nufin hani da zaman za a faɗa lamarin ku a ce ba ku bauta wa kowa ba sai Allah wa tusiru ku kyautata kuma ai asinu wato shi ma ba labari ne amma ya zo da ma'ana amri shi yasa jumla ce habariya amma ta zo da ma'anar insha'i summa mawdi' al-insha'i kar ya kawo habari kar ya kawo habaru littafa'uli wal hirsi aw bi akasi za ta ammali to ku kyautata wa iyayen ku insanin kyautatawa dan ran ku yi nagarta gare su ku biyayya gare su hakikanin biyayya ya nufi jami'u anwa'in biyayya ba ki dan nau'o'in biyayya ya shiga a cikin wannan ya kai takidin nan da masdari wa zil qurba kuma ku kyautata ga wanda yake dan uwa alqarabati wato dan uwan uwan takawa hadasi an kawo zidin mufradi ba a ce zawu ba ba a ce zawil qurba ba a aka ce ma'abucin zumunci iradatan ne ana nufin duk wani wanda yake akwai wani nau'i na zumunci tsakanin ku da shi to ku kyautata masa wannan tama ku kyautata ma ga marayu da nabi ya to jabu ya dini ya tama din jami'i ne ne ya ce mu malla abalahu shine wanda bai da uba wa uwa sai jiro ga kuma yana karami bai balaga ba wanda bai da uwa a urfin shari'a tsarin shari'a ba a kiransa maraya maraya wanda ya rasa uba haka nan kuma wanda yake ya balaga to ba a kiransa maraya sai dai majaza domin la yi tuma ba adal ihtilami ba maraice bayan balaga wal masaki ku ce ta kawo almajirai jam'u miskini jam'i ne na miskini allazi askana wal fakaru shine wanda talauci ya mai da shi ya rasa ya zai ma wa kullu linasu suna fada mutane kaulan hasbuna magana wadda take kyakkyawa a shi yasa nan wato yana daga shafe man'uki a banna'ati min al'amri bil ma'ruf kuma kinsu da abin da yake kyakkyawa wa nahi anil munkari ba ne su daga duk abin da bai dace ba hassun ala makarim al ahlaki wannan ya kunshi kwadaitarwa musu kyawawan ɗabi'u wa ke musu salata ku tsaya ku tsaya da sallah wa atu zakata ku ba da zakka ma furila alaihim minhuma abin da aka faranta musu daga cikin su ai ahzna ahadakum makarki alkawarin ku jami'i ma zikira da baki ɗayan abin da aka ambata fa kabiltum kuka ce kun ji kun yadda kun ɗauka za ku yi kun karɓi alkawarin sun mata wannan to amma daga baya kun juya da baya a aurarsu ko kauda kai anil wafa'i bil misaki daga cikawa da alkawarin da ke tsakaninku da Allah da irtifatu anil gaibati wannan an ya kunshi iltifati daga gaiba aka koma wato wato aka komo khilaba wasu da ilayhim tawalli abai an jimina wasu yahuda da suka samu musa da qur'ani yake sauka aka jimina musu juyawar bayan juyawa bayan da iyayensu suka yi kulluhum bi tilka sabil domin su din ma ko da yake ba su riski wakacin ba amma sun yarda da haka sai yasa da za a yi banna a mafi nisan gabas sai wani da yake nisan yin mai jiya karfi yadda bai musun haka ba sai zama kamar shi haka nan da za a yi nan da shekara dubu ko dubu biyu ko dubu goma da suka wuce wani ya ji a yau ya ga ya yadda sai zama kamar shi illa kalilan ne kun sai ko ɗan kaɗan daga cikin ku wa man aslama daga wanda suka musulunta wa antum muhrirun alhali kuna masu kau da kai anu daga wannan alkawarin ai a da kumul irayu ai kun saba da kawai da kai da alkawarin da yake tsakanin ku da Allah wannan a da yake an an faɗa wa Yahudawa amma ta zage zarta akan duk wanda zai alkawari kyakkyawa a janibin Allah amma ya dawo ya sauya yake yin aiki da wannan alkawarin yake yin aiki da wannan alkawarin to wannan ayar ta zage zarta a zarta a kansa to wai za su na nisa ka ku ولا تخرجون أنفسكم من دينكم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون da wai zaɓi na nisa ga kuma yadda muka rike alkawarin kogon rana ku muka ce da ku da ko da jima'a ku kan ku ce za ku zub da jinnan kan ku yadda ku ringa kashe junan ku da yuri ku ba a rukun dama barin kada sashen ku ya ringa zub da jinin sashi لأن من أراك دم غيره domin wanda zo da jinin waninsa kai ka ce ya zo da jininsa ne da haka din zai bayar da zuwa shi ma zo da jinin nasa wala tu zuna an fasahu kada ku fita kawunan ku min da yarukum daga gidan da jinku la yuhruju ba'rukum ba'ran kada sashen ku ya fita sashe daga gidansa ko fita a kori mutum daga kasarsu mutum da kasarsu a kirkiri a yanda za a yi a raba shi da kasar ko a fili ko kuma a kama sababin haka mai garin su ma ya gagare shi zama to haka haka ai kuma da an fita da shi daga gidan garin nasu wanda hana shi shi ya sa shi Abdullahi ya ce wanda ya cuci makocinsa hatta an jawo da lura har ya fakar da shi zuwa ya fita daga gida ko ya sake gida to shi ma ya shiga cikin wani daga dauka kai musulmi ne wannan ana magana akan yahudawa ko kaɗan in kai ma kai irin wannan hali nasu kai irin wannan aiki nasu to duk abin da aka ce yana nan yana jiran su kai ma irin su zai jiran ka sai yasa kakka dauka za ta cuci makocinka har ya fita ya bar gidan ya so gida saboda kai ka ce wai kai ka tsira wa man wajadtum asiran cewa wanda kuka samu an kama shi kafirai sun kama shi a cikin musulmi to wannan ne akan hukusiya wa ake ko ku yanta sun ba kararru sannan kuka ce kun ji kun gani kun yadda da wannan alkawarin kuka yadda da biltumul misaka kuka karba alkawarin wa tarabtum kuka yadda bil zunihi alaikum bil zuni wa tarabtum bil zunihi akwai ba ku kuka yi furici da cewa ya lazima a kanku cewa lalle kun yadda ya hau kanku wa antum tashhadun alhali kuna masu shaidawa ala anfusukum bi takawunan ku bi zalika da wannan to kun sai mutashi kan su wannan wannan alhamdulillah